بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. dukkanin yabo da godiya da jinjina marasa misaltuwa su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya ƙaddare haɗuwarmu a wannan a rana ta lahadi a yau muna goma sha takwas ga watan takwas shekara ta dubu da ishirin da hudu miladiya wanda yake sha hudu ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 18 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na tara a cikin wannan littafi na sharh masailil jahiliya littafin al-sheikh muhammad ibn abdul wahhabi rahimahullahu ta'ala wanda a sheikh salih alfauzan ya yi masa shirhi Allah ya saka musu da alkhairi a wannan majalisi namu mai albarka nan masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar federal locust a nan cikin garin bauchi idan yan uwa ba su manta ba har yanzu muna kan karanta sharhin mas'ala ta farko daga cikin mas'alolin da malam ya kawo wanda malam fauzan yake musu sharhi wanda in ban manta ba darasinmu na baya mun tsaya inda malam yake ta mana bayani akan ma'anar la ilaha illallah cewa la ilaha illallah ta kunshi bangarori guda biyu akwai kore bauta daga dukkanin wanda ba Allah ba da kuma tabbatar da bautan ma Allah madaukakin sarki shi kadai mun ji inda malam yi mana bayani cewa duk aikin da mutum yayi Allah baya karba sai in ya cika sharuɗa guda biyu sharaɗin farko shine ya zama aikin ya yi shi ne don Allah da ikhlasi ya tsarkake aikin ma Allah shi kaɗai sharaɗi na biyu shine ya zama aikin ya yi daidai da shari'an da Allah ya shari'anta ta harshen manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to anan ne in ayyuka in aiki ya cika wa'annan sharuɗin to sai a ce wannan aikin sunan shi amalun salih aiki na gari wanda Allah zai karɓa kuma ya bada sakamako akai Allah ya samu dace da haka malam yi mana bayani cewa duk aikin da aka samu shirka ko bid'a a ciki Allah bai karba idan aka samu shirka aka yi aikin ba don Allah ba ko aka samu bid'a aka yi aikin ba irin yadda Allah ya shari'anta ba to wannan aikin Allah baya karban shi malam yace wa qawluhu rahimahullah fadin malam Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya masa rahama da yace wa hadhihi almas'alatu hiya allati tafarraqa an-nasu li ajliha baina muslimin wa kafir wannan mas'alar ta kadaita bauta da alga Allah shi kadai ba tare da sanya wasu a tsaka-tsaki ba su ne ita ce abinda ta raba musulmai ta raba mutane gida biyu tsakanin musulmai da kafirai tana aka samu musulmai aka samu kafirai su kafirai suna ikirari sun yadda cewa Allah shi ya halitti sama da ƙasa ya halitte su ya halitti kowa da komai kamar yadda musulmai su ma sun gamsu da haka amma bambancin shine shi musulmi mumini na gaskiya ya gamsu cewa bauta ana yi ma Allah ne shi kadai kamar yadda halitta aikin Allah ne shi kadai amma shi ko kafiri shi bai gamsu cewa ana bauta ma Allah shi kadai ba ya gamsu cewa ana iya hada Allah da wani wajen bauta tare da cewa ya yadda cewa halitta Allah shine kadai yayin halitta tabaraka wata'ala malam yace ya'ani mas'alatat tauhidi wa shirk abinda malam yake nufi shine mas'alan tauhidi da shirka ta nan ne mutane suka zama kashi biyu da musulmai da kafirai musulmai suka rike tauhidi kafirai suka rike shirka aka samu jama'atun saddaqur rasula sallallahu alaihi wasallama wa amanu bihi aka samu wani bangare suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da shi wa akhlasul ibadati lillahi azza wa jal suka tsarkake ibada ma Allah shi kadai suka bauta ma Allah shi kadai malam yace haula'i mu'minun to waɗannan sune mu'minai waɗanda suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma suka kadaita bauta ga Allah shi kadai wa qaumun akwai kuma wasu mutane khalafuhu wa baqau ala shirkihim wa ibadatihim wanda su kuma sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka wanzu akan shirkan su da bautan gumakan su suka ci gaba da shirkan su suka ci gaba da ibadan su kamar yadda suke a lokacin jahiliyya wama kana ya'buduhu aba'uhum min qabl suka ci gaba da bautan abinda iyayensu suke bauta musu a baya kama alaihi umamul kufri alladhina yu'ariduna ar-rusul kamar yadda al'umomi na kafirci wanda suke wato gaba da gaba da manzanni suke kishiyantar manzanni wajen hujjoji da dalilai li'annahum yuridun albaqa'a ala ma kana alaihi aba'uhum saboda wai suna so su ci gaba da wanzuwa akan abin da iyayensu suka tafi akai kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun Allah ta'ala yace hakanan babu wani manzo da muka taba aika shi cikin wata alƙarya face sai majiya daɗin garin manya-manyan garin sai kaji sun ce mu mun samu iyayenmu ne akan wani addini kuma muna nan muna tsaye ƙiƙam muna tsaye ka'in da na'in akan abin da muka samu iyayenmu a kai wa ƙalu wasu kuma suke cewa a tanhana an na abu da ma ya abu da aba'una wasu suke ce ma annabinsu yanzu kai abin da ka zo yi damuwarka kawai ka hana mu bautan abin da iyayenmu suke bauta mawa iyayenmu mun samu suna bautan gumaka muka ce mu bari yanzu kana so ka hana mu malam ya ce hazihi maƙalatuhum wa hujjatuhum wannan ita ce maganarsu kuma ita ce hujjansu ta cewa ba za su bar bautan wasu ababe su koma su bauta ma Allah ba me ce ce hujjarsu wasu sun samu iyayensu da kakanninsu suna yi wahiyar tamassuku bima alaihi al'aba'u wal ajdad shine riko da abin da iyaye da kakanni suke yi min ibadati ghairillahi azza wa jal na bautan wani Allah madaukakin sarki to wannan ka'ida ce a addini ita ce shi addini jama'a ba a gina shi akan cewa ga abin da na taso na samu ana yi addini ba yi tafiya akan haka addini yana tafiya ne akan na karanta gashi a hujjace to aka ce ga hujja sai aka samu abin da iyayena da kakannina suke kai to ya nuna cewa iyayena da kakannina suna kan bata abin da ya rage shine in roka musu Allah ya gafarta musu in sun cancanci roƙon gafaran Allah ne in abin da suke kai misali mutum yana ya samu iyayensa akan wasu ababen da basu dace ba misali wani abu na sabon Allah da sauransu to kaga abin da zai shine ya roka musu Allah Allah ya gafarta musu amma ya samu iyayensa akan shirka sun mutu a mushrikai to wannan kuma ba a roka mu mushriki gafaran Allah ma kana lin nabiyyi wallazina amanu ma'ahu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah ya ce a cikin alqur'ani bai dacewa ga annabi bai dacewa ga waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su roka mu mushrikai gafara bayan sun fahimci cewa wayannan yan wuta ne bi ma'ana ya ake gane mutum dan wuta ne shine ya mutu akan shirka ya mutu akan shirka amma in dai mutum bai mutu akan shirka ba to baka kai shi wuta mutum ya mutu akan wani aiki na sabon Allah ya mutu akan wani aiki na zunubi to wannan aikin baya sawa a kai shi wuta aikin da yake sawa a ce wani dan wuta ne kada'an shine wanda ya mutu a kafirci to wanda ya mutu a kafirci to ba a shakkan tafiyansa wuta ba a shakkan tafiyansa wuta ba a cewa wane ya mutu na bautan gumaka ko ya mutu na bautan mutane ko bautan waliye ko bautan shehunai wannan kada'an ya mutu akan shirka ba a zuwa a ce to ai baka san ya faɗin rahman Allah da gafaran Allah take ba a'a ana samun gafaran Allah da rahaman Allah ne idan an yi ma Allah maɗaukakin sarki biyayya kuma an mutu akan tauhidi amma in mutum ya mutu akan shirka to wannan kusa da rahmar Allah ma babu shi innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljanna wa ma'awahu nar Allah ya ce duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka to ka'idar Allah ita ce Allah ya haramta masa aljanna fau fau babu shi ba aljanna ina ne makomar sauta wuta Allah ya tsare mu to duk abin da aka zo aka ce ai iyaye da kakanni ne suke yi to wannan ba addini bane abin da ake so shine iyaye da kakanni suna yi eh to ina hujjar su a cikin addini ina hujjar su to shi yasa zaka ga duk manzannin da Allah ya ba mu labari waɗanda suke gaba da su zaka ji iya abin da suke ce musu shine me yasa za ku samu mu bar addinin iyaye da kakanni bi ma'ana mun gamsu abin da ku zo da shi menene gaskiya ne amma me yasa ba za mu bar wannan ba shine mun taso mun samu iyayenmu da kakanninmu shi suke yi haka mu ba za mu iya bari ba to ka'ida kuma duk duniya ba wanda aka yadda ya ce yana addinin iyaye da kakanni sai mutum ɗaya shi ne wanda yin iyayensa annabawa ne in babanka annabi ne bai ka ce na ga yadda babana yake yi to amma yanzu wane ne za a ce tabbacin baban shi annabi ne a ce baban shi annabi ne ai babu tabbas in ya faɗa ma ya faɗi magana ne kawai in ma ka ce salsalanka ta kai har ka isa ka samu nasaba zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to sai mu ce wannan shashi fadi ne ba mu da tabbas ba mu da tabbaci amma kaga wani ma yanzu za a zo a ce maka gane annabi sai ce maka to gane jika annabi ga wanda annabin ya zo da shi sai mu ce maka to shi kuma wannan jikan annabi ne to kaga sai ka ce sallam na jadalan mu ma sallama saboda in ana husuma da tattaunawa da mutum musamman ɗan bidi'a akwai matakin da abin da ka san ba daidai ba ne amma sai ka sallama mun sallama mun ji wannan jikan manzo ne Allah ya ƙara masa karama da daraja amma abin da muke so mu ji shine ina ayan da ta zo ta ce a bi jikan manzo ina hadisi ƙwara ɗaya tallintal da annabi ya ce in na rasu ku bi jikoki na akwai shi babu shi bal abinda manzo Allah ya ce in bala nan shine alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina al-mahdiyyin min ba'di ku rike sunnata da ƙarfi da kuma sunnan kalifofi na shiryayyu bai ce da sunnan jikoki na ba to shi yasa an ka kawo sai a ce annabi yayi a'a sahabbai sun yi a'a to sai to rike kayanka inda ai baka fi sahabbai fahimtar addini ba to saboda haka ba za ka zo ka ce iyayena da kakallina ne suke kan kaza ba malam sai ya ce wa qauluhu rahimahullah fadin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya masa rahama da yace wa indaha waqa'atil adawa anan ne aka samu gaba ai bainal muwahhidina wal mushriki an samu kiyayya da gaba tsakanin masu tauhidi da mushrikai a lokacin da masu tauhidi suka ce mun ga musu mu tsaye da tauhidi mushrikai suka ce mu ba mu yarda ba to anan gaba ta fara bainal mu'minina wal kuffar aka samu gaba da kiyayya tsakanin mu'mine da kafirai fa innahu yajibu alal mu'minina an yu'adu al kuffar malam yace tsaya ka ji wajibi ne akan duk wani mu'mini yaji yana gaba da kafiri duk wani mu'mini in dai mu'mini ne da gaske to dole ya ji ba yi son kafirai wajibi ne rashin son kafirai wajibi ne kaga cewa duk wanda yake kafiri ne ba ka san shi wannan alaman imani ne kowane ne shi fala tajuzu mahabbatul kuffar malam yace baya halatta ka kaunaci kafirai hatta walau kanu aqraban nas koda sun kasance mafi kusancin mutane ne zuwa gare ka ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki na cewa la ta ji duƙauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasula Allah ya ce ba za ka taɓa samun mutanen da suka yi imani da Allah da ranar alkiyama suna ƙaunar waɗanda suke yaƙar Allah da manzansa ba waɗanda ba sa san Allah ba sa san manzansa suke yaƙar addinin Allah suke yaƙar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba za ka taɓa samun mutum mai imani yana son su ba walau kanu aba'ahu ko da ko waɗannan mutanen iyayensu au abna'ahu ko da kuwa ƴaƴansu ne na cikinsu au ikhwanahu ko da ƴan uwansu ne na jini au ashiratahu ko da kuwa danginsu ne abokan mu'amalarsu Allah ya ce ula'ika waɗanda suke da wannan siffar ta ba mu ƙaunan kafirai ko da sun kasance mafi kusancin mutane zuwa gare mu Allah ya ce waɗannan kataba fi qulubihimul iman Allah ya rubuta imani ma'ana Allah ya tabbatar da imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min Allah ya karfafe su da ruhi daga gare shi to kaga anan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa mumini bai kaunan kafirai fala budda min alwala'i lillahi wa li rasulihi wal mu'minin malam yace ba makawa dole ne ya zama kana kaunar Allah ne da manzansa da mu'minai Allah kuma ya faɗa cikin alqur'ani yace innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un waɗanda Allah ya gamsu ku kaunace su a rayuwa waɗanda Allah ya gamsu kaunace su a cikin dangi waɗanda Allah ya kaunace ya gamsu kaunace su a makaranta wajen karatu waɗanda Allah ya gamsu kaunace su a wajen aiki a harkan siyasa a wajen neman kuɗi a kasuwa waɗanda Allah ya yadda ku ji kuna son su shine Allahu wa rasuluhu Allah da manzansa na farko wallazina amanu da kuma waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna salata waɗanda suke tsayi da sallah wa yu'tuna zakata suke bada zakka wa hum raki'un suna masu ruku'u ma'ana suna sallah suna sallah ta kamalan yace wal bara'i min al kufri wal kafirin dole mutun yaji yayi baran-baran ya kyamaci kafirci da kafirai wa shirki wal mushrikin da kuma shirka da mushrikai kamar yadda annabi ibrahim yake faɗi cewa kafalna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda yace kun gan kunnan ku kafiran nan ba mu ba ku mun raba gari da ku gaba da kiyayya kuma ta fara tsakaninmu da ku kenan har abada har sai nan da kuka dawo kai imani da Allah shi kadai a matsayin abin bauta hazihi millatu ibrahim alaihi salam wannan ita ce hanyar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah kuma ya gaya mana qul sadaqallah fattabi'u millata ibrahim hanifa Allah ya gaya mana ku bi hanyar annabi ibrahim to kaga anan zaka fahimci wautan wasu daga cikin musulmai a wajen aiki ko a makaranta sai wani ya zo yana maka tambaya cewa wai shi ya fi shiri da kafirai saboda sun fi masa saukin hali suna da mutunci suna da kaza suna da kaza saboda haka shi gurup ɗinsa ma gurup ɗinsa ne da kafirai ɗakinsu ɗaya tukunyan abincinsu ɗaya wane ne wanensu ɗaya saboda wai suna masa mutunci sai bari ƴan uwansa musulmai da yawan mutane za ka ji su da wannan tambayar ko a wajen aiki ko wani abu makamancin haka Allah kuma ya gaya mana cewa la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ko da wasa karin mu'mini ya riki kafiri a matsayin masoyi ya bar 'yan uwansa mu'minai sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka to fa laysa min Allah fi shay to shi ba kowa bane a wajen Allah ma'ana shi wofantacce ne mana matsayi a wajen Allah illa an tattaku minhum tuqa sai dai in taqiya ce kuke yi wa ma'ana kun san cewa in kun nuna musu gaba a fili za su yake ku to a fili sai ku nuna musu cewa ba ku da matsala da su ba ku gaba da su amma a cikin zuciyarku ba ku san su to shi musulmi so ake ya zama tun daga can ƙwaryen cikin zuciyarsa bai san kafirci bai san kafirai bai san shirka bai san mushrikai baka kaunan su gaba daya Allah ya ya ga mana ai sifan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum su kafirai suna da sahabbai su sahabbai Allah ya kara musu yadda suna da tsananin kauna ga mu'minai da tausayi ga junansu amma suna da kaushi da tsanani game da kafirai to wannan shi ne siffan mumini bai san kafirai ba cewa aka yi ka cutar da shi ba ba cewa aka yi ka zalunce shi ba ba cewa aka yi ka bikaci haƙƙinsa ba bisa dalili ba a'a a ranka ya gace ya zama cewa wannan kafirin ba ka san shi ba ka san shi wani sai ce ai musulmanmu ne suke mana kaza suke mana kaza malam duk abin da musulmi zai maka ya kamata duk zafin da zaka ji ka fi jin zafin wanda yake ce Allah uku ne sama da wanda zai maka kai ina fatar mun fahimta idan aka faɗi wannan maganar ko aka ce Allah uku ne ko aka ce Allah na da ɗa Allah ya ce sama takan yi kaman ta fashe ta kekkece ƙasa kaman su burma su tsatsage duwatsu kaman su rikito an da aulin rahmani walada saboda an ce Allah na da ɗa to wannan kuma aƙidarsa ce cewa Allah na da ɗa wanda yake faɗin maganan da in ya faɗa sama takan yunƙura za ta rikito ƙasa takan yunƙura ta ɓurma saboda nauyin maganan da girman maganan kai kuma sai ka ce wai saboda yana sakan maka fuska yana maka mutunci suna da amana kai kuma kana kauninsu Allah kuma ya faɗa mana cewa shi kafiri daga ganshi ko la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma duk inda suka ga inda za su cutar da kai in dai suka samu kafa to ba za su daga kafa ba ba za su daga kafa ba kana makalla in ka ji an ce wai kafiri na da amana to ya tsinci kansa yayin da bai da ƙarfi ne dole ya rike amana in ka ji an ce maka wannan kafirin na da amana to wallahi ya tsinci kansa inda bai da ƙarfi ne daga yanzu in sun zo cikin mu garin mu musulmai zaka ba su gyaran mota su cika maka alƙawari zaka ba su gyaran mashin su cika maka alƙawari zaka ce zo ya gyara maka kaza a gida ya cika maka alƙawari yayi maka komai amma ɗan uwanmu musulmai da suke kasashensu ba kona suke yi ba ba kona musu shagunan suke yi ba garejinsu ba kokona shi suke yi ba saboda mai a can suna da ƙarfi dama haka Allah ya ce in yaskafukum yakunu lakum a'da'a in suka samu dama a kanku to za su nuna muku bakar kiyayya wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu za su shimfida muku hannuwansu da harshunansu ta hanyar cutarwa za su cutar da ku da hannunsu za su cutar da ku da harshe wa waddu law takfurun karshe burinsu shine ku zama kafirai in dai kuna son ku zauna da su to ku zama kafirai to duk yadda kake ganin cewa kafiri na son ka a a kiristani yana so na a wajen aiki ko wani abu to kai ne kake ganin cewa yana son ka zaman da kuke yi ne kai kake mata kallon offside down kallon baibai amma Allah ya faɗa mana a Qur'ani walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu Allah ya ce a cikin alkur'ani kaga ba yahude kaga ba nasare ba zai taba sake jiki da kai ba har sai ka dawo ba yahude sai ba yahude ya gamsu da kai ko kuma ka dawo ba nasare sai ba nasare ya gamsu da kai amma kana kan hanyar musulunci a'a hatta tattabi'a millatahu har sai ka dawo ka bi hanyar su har sai ka dawo ka bi hanyar su haka ahir wai ka ji wa ranka cewa wai wai ai kafirai sun fi son ka sama da musulmai ko kuma sun fi sun fi musulmai mutunci ko kuma sun fi musulmai rikon amana ko kuma wani abu makamancin haka wannan rashin lissafi ne baka san su ai kafirai ba wannan rashin lissafi ne saboda haka sai ka ji mutum wai yana tambaya wai kafirin wai suna da mutunci suna da amana suna da kaza suna da kaza har kaga wai musulmi saboda lalacewa wai musulmi wai saboda yana shiri da wani kafiri wai an zo christmas wai yana masa happy christmas musulmi yana tura ma kafiri happy christmas yana daura kafiri a status ɗinsa na whatsapp ko a shafinsa na facebook yana masa happy christmas wannan laifi ne babba fa laifi ne babba yanda fuskar laifin yake da girma shine rana ce wani ya ware ya ce a wannan wunin yana murna yana ma wani birthday yana murnan haihuwan wani wa ya haihu a wannan ranar subhanallah wai shine Allah kai kuma kana taya shi murna kana ce mai happy christmas kana taya shi mullan zagayowar ranar da Allah ya haihu la ilaha illallah wannan bai dace ga musulmi ba bai dace ga musulmi ba in ta kai ga har kafirin zai ji maransa cewa ba zai iya zama da kai ba saboda ba kai mishi wannan bangon makwarabu da shi wanda ku bata da kowa da ku bata da Allah kowa in ka bata da shi da sauki amma in ka bata da Allah akwai matsala amma kowa ka bata da shi ba matsala kowaye matukar ba haƙƙin shi ka taba ba amma in dai aka ce ga wani ga Allah to ka bata da kowa ka bi Allah kowa ka bata da shi kowaye ka bata da shi ka bi Allah haka wannan wannan jama'a kuskure ne mai girma laifi ne babba ganganci ne mai girma mutum ransa ya fara ya fara raya masa cewa wai akwai wata kofa da zai samu na kaunan kafiri wai kafiri ya ji a ransa cewa yana kaunar ka kai a matsayinka na musulmi a sai dai kai ka wahalar da kanka a banza da wufi kana musguna ma yan uwanka musulmi kana kokarin wai kana son kafirai kana kaunan kafirai wannan kuskure ne Allah ya sa mu dace malam yace ammal ladina yunaduna الآن بالمحاورة بين الأديان والمفاهمة بين الأديان وأنها كلها أديان سماوية ما لن يتي waɗanda wai yanzu suke kira wai a zo a tattauna a samu tafahumi da fahimtar juna tsakanin addinai kuma wai suna cewa wai wai duka addinan ai addini ne da suka zo daga sama wannan kaga shi ma babban kuskure ne har ka ji mutum wai ko an zo taro wai ko ya tashi wai ya ce wai wai manya-manyan addinan namu guda biyu yanzu ya haɗa kansu ne ba da musulunci da kiristanci yanzu a wajensa ɗaya suke mataki ɗaya suke wai manya-manyan addinai namu guda biyu wannan kuskure ne laifi ne babba inna dina inda Allah al-islam a wajen Allah addini guda ɗaya ne shine musulunci duk wani addini in dai ba musulunci ba a wajen Allah sunansa shirme Allah kuma ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati lil khasirin duk wanda ya rike wata hanya ta addini ba musulunci ba to Allah ba zai karba daga gare shi ba ranar alkiyama kuma zai tashi da cikin asara to ya za a yi addinin da wanda ya mutu a kai zai tafi rahmar Allah insha Allah da kuma addinin da wanda ya mutu a kai zai tafi azabar Allah kuma ka haɗa su ɗaya la yastawi ashabun nari wa ashabul janna Allah ya ce da ƴan wuta da ƴan aljanna wallahi ba ɗaya bane ba ɗaya bane da ƴan wuta da ƴan aljanna in ji ubangiji ya ce ba ɗaya bane to kai ya ka haɗa su ta ka zaga wannan kuskuren a wajen mutane ko 'yan siyasa ko gwamnoni kwamishinoni wane ne wane ne saboda wai shi ɗan siyasa ne saboda yana son ya haɗo kan siyasa ya haɗo kan ƙasa sai fito ya ce wai manya-manyan addinan namu guda biyu wannan kuskure ne laifi ne babba ka warware abin da musuluncin ya zo da shi manya-manyan addinan naku kenan kuma kuna alfahari da musulunci kuna amfani da kiristanci kenan duka ɗaya ne a wajen ka yanzu da wanda ya musulunci da wanda ya kiristanci matsayinsu ɗaya a duniya matsayinsu ɗaya a ina a lahira kaga wannan kuma ba haka bane sam sam sam ba haka bane sam ba haka bane malam yace bal ba'dhum yatajarra'u wa yaqul malam yace kai zaka samu wani ma zaka ji abin da zai ce shine zai yi karfin hali yace la tukaffiril yahuda wan nasara wani zai ce karka kafirta yahudawa da nasara karka ce ba yahude kafiri ne karka ce ba nasare kafiri ne fa hadha khilafu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wannan sabanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi ne wa khilafu ma jaa bihi al-qur'an wannan ya saba ma abinda al-qur'ani yazo da shi wa khilafu millati ibrahim allati umilla bi ittiba'iha wannan ya saba mu hanyar annabi ibrahim din da allah ya ce mu bi wannan hanyar wannan ya saba ya saba saboda haka duk wani wanda yake wani addini in dai ba musulunci ba ne to kafiri ne shi arne ne shi za ka ji an ce wai karkace arne wai dai ka ce kirista ko kafiri to kirista ya turanci ne ya yi kafiri kuma larabci ne yayi fasaran shi da Hausa shine me shine adali haka dai karba in bai so ya musulunta in bai so ya karbi musulunci kawai to saboda haka wato abin da ya kamata mu lura shine duk yadda kake son bayan Allah su fahimci addini baka kai Allah da ya halicce su ya saukar da addinin ba amma sai ya raba ya ce wannan red line ne kar a tsallaka duk wanda ya tsallaka ya fita a musulunci to yana tsallakawa ba ruwanka da shi ba ruwanka da shi ba abin da ya haɗa ka da shi mu'amala ta rayuwa mu'amala ta kasuwanci ka rike amana ka zama mutumin kirki ka zama mai sakakkiyar fuska wannan duka musulunci ya zo da wannan hatta wajen mu'amala da waɗanda ba ba musulmai ba ka zama mai afuwa da kau da kai amma ji maranka cewa ga musulmai ga arna ka ji maranka cewa wai ka fi son mu'amala da arna sama da musulmai to akwai alamar munafunci a zuciyar mutum wannan zuciyar akwai alamar munafunci a tattare da ita amma zuciyar musulmi ba ta taba zama haka saboda haka malam yace wannan ya saba Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun Allah yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani kar ku riki iyayenku da ƴan uwanku a matsayin masoya matukar sun zabi kafirci akan imani matsawar suka ce su sun fifita kafirci akan imani to ba masoyan ku bane duk wanda ya jibance su ya kaunace su a cikin ku Allah ya ce waɗannan kuma su ne azzalumai malam yace wa haula'i yaqulun waɗannan zaka ji suna cewa ai al-yahudu wan nasara ahlu kitabi wa ahlu imani zaka ji suna cewa ai yahudawa da nasara ahlul kitabi ne suna da littafi wa ahlu imanin kuma su ma sun imani ma'ana sun imani da annabi Musa Yahudawa kiristoci sun imani da annabi Isa ai su ma sun imani kenan su ma masu imani ne wa kulluha adyanu min indillah ai da yahudancin da nasarancin duk addini ne daga wajen Allah duk addinai ne daga gun Allah natafahamu fi ma bainana wa nata'awun malan ce zaka ji suna cewa ai za mu iya zaunawa mu fahimci juna tsakaninmu mu taimaki juna abinda ake ce mai interfaith kenan a haɗa addini waje ɗaya ni ma'ana mu zo mu zauna kowa ya kawo tsarin addininsa abinda naka yayi daidai da nawa in ɗauka abinda ya saba manawan in shiru kadin ce ba daidai ba ne ina ji wannan shi ne intafeta mukaranatul adiyan a zo a haɗa addinan waje guda inda ayoyin alkur'anin ku suka yi zafi ku sassauta su kuma inda na ku yi zafi ku sassauta sai a haɗu a tsaka-tsaki ka wannan karkace masa kafuri ce mai ce mai da shi gairu musulmi ba musulmi ba amma karka ce mai kafiri to kaga wannan an ki cimburi an sha romo kenan ba musulmi ba ai sifa ne amma sunan shi ne yanka ka ai kafiri ne ai shi ne sunan shi ne yanka to don haka sai a ce to a zo a haɗa addinai waje ɗaya ƙur'anin kundin da ya ce ƙuliya ayyuhal kafiru to wannan ayan a cire ta saboda ta yi zafi da yawa a cire ta ƙur'anin kunnan da ya faɗi makoman kafirai da munafukai a cire shi a karanto kawai inna malmumin lazina amanu billahi ula'ika ashabul jannati a karanto ayoyin aljanna amma ula'ika ashabul nari wannan shi a cire shi saboda yayi zafi da yawa to wannan ba zai yi ba zaka ji ya ce wala tukaffiru al yahuda wan nasara kar ku kafulta yahudawa da nasara hadhihi da'watul ana qa'ima malam yace wannan da'awar tana nan ta shigo cikin mu yanzu tana tsaye ana gudanar da ita wa hiya qada'un 'ala al-wala'i wal bara'i bainal mu'minina wal kuffar wannan da'awar kuma cin karo ne game da ka'idar musulunci ta al-wala'u wal bara soyayya tsakanin musulmai da kuma kiyayya tsakanin musulmi da kafiri to ita wannan ka'idar to tana wargaza wannan ka'idar da musulunci ya zo da ita din kullu man lam yu'min bir rasuli muhammadi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir malam yace duk wanda bai yi imani da annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo to kafiri ne shi sawa'un kana kitabiyan aw ghayra kitabi sawa'un yana cin alul kitabi ko bai cin alul kitabi ma'ana ba yahude ne ko ba nasare ko ba maguje ko ma ba menene shi in dai bai imani da Allah da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to ya zama kafiri li'annahu ba'da bi'thatir rasuli sallallahu alaihi wasallam la yas'u ahadan illa an yu'min an yu'mina bihi domin tun daga ran da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to babu wanda zai samu tsira a gaba ga Allah sai in ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faman lam yu'min bihi fa huwa kafir duk wanda bai yi imani da annabi ba to kafiri ne shi wal yahudu wan nasara la yu'minuna bir rasul su ko yahudawa da nasara ai ba su imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam malam yace fa hum kuffar saboda haka sunan su me kafirai saboda ba su imani da manzon Allah ba qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi annabi yace na rantse da wanda ran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa ba Allah kenan ba la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyun wala nasrani babu wani mutum cikin wannan al'ummar tawa da zai ji labarin zuwa na ba yahude ne ko ba nasari thumma ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bi yayi ganganci ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nar face sai ya kasance cikin yan wuta sai ya zama cikin yan wuta فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأ أحدا الخروج على ملته tun daga ran da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a ba mu kowa dama ya fita daga hanya da addinin da annabi ya zo da shi ba hatta innahu alaihi salatu wassalamu qala annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace wallahi law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai ya ce na rantse da Allah inda ɗan uwana annabi Musa yana raye Allah ya aiko ni da ba abin da zai tsiratar da shi a gaban Allah sai ya mun biyayya iya abin da zai tsiratar da shi gini shi ne mun biyayya to kaga ya bi ni shi ne abin da zai tsiratar da shi to wannan annabi musan kenan balle kuma wasu yahudawan da suka ce suna bin annabi musa bayan kokariya suke yi ba shi suke bi ba abinda Allah ya saukar ma annabi Musa sun jima da gauraya shi hakanan kiristoci sun jima da ciccanza shi fa ba'da bi'thatin nabi sallallahu alaihi wa sallama laysa fihi dinun sahihun ghayru dinil islami tun daga ran da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to babu wani addini ingantacce kuma in ba musulunci ba wa ma siwahu fa huwa batil duk wani addinin da ba musulunci ba to ƙarya ne bata ne aw mansukh in ma Allah ne ya sauko da shi ya sauko da wannan addinin to an shafe shi an fasa aiki da shi an shafe saboda haka mu yanzu da aka wakilta mana aka wajabta mana imani da dukkan manzannin da suka shuɗe ana so ne mu yi imani da su cewa tabbas akwai su kuma sun zo kuma su ɗin manzannin Allah ne masu daraja da falala amma za mu bi shari'ansu a'a ba za mu bi shari'ansu ba shari'an wa za mu bi shari'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya rike wata hanya ta addini ba hanyar musulunci ba to ba za a karba daga gare shi ba kuma ranar alkiyama ranar lahira zai tashi cikin asararru ta babu fahazihi da'watun batila malam yace wannan da'awa ce batacciya shirme ta'aqadu laha al'an tu'qadu lahu laha al'an mu'tamiratun wa nadawat malam yace yanzu har samina samina ake shiryawa da daurori da taro manya manya da workshop ake shiryawa ana hadawa saboda wai a fahimtar da mutane da'awar haɗin addinai waje ɗaya وتنفق فيها أموال للدعوة للتقارب بين الأديان مالن يتي هر كدادي أكي كشيوا سبو دوي أيد أوا أزو أحدو وي أحد الدين وجه أيا muhaɗu mu ce dukkanmu ‘yan adam ne kawai kowa ya yi abin da ya gana ma yusammunahu alhiwara bainul adiyan wai suna kiran shi wai tattaunawa tsakanin addinai interfaith dialogue kenan a zo a haɗuwa a zo a tattauna daga wannan tattaunawan ba sai a ce to ku da a kuke da addinin kaza akwai wata aya a ƙur'anin ku mun ji ta da zafi to ya za a yi a sassauta ta saboda kar ya bata ma waɗanda ba ku barai eh dama su ne
ainihin intention su kuma niyyar su na su bauta wa Allah ma musulman ma.
Haka ne. Haka ne. Haka mutane da yawa mutane in abu ya shigo musamman daga wajajen turawa ba su tsayawa su fahimci meye hakikanin abin meye illansa da addini da yawan mutane yana duba me zai samu ne a wajen to ko kaga ai kudi ya zama asararren kudi kenan da haka malam yace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah hiwarun baina imanin wa kufri wai a ce wai akwai wani tattaunawa tsakanin imani da kafirci wa baina shirkin wa tauhid tsakanin tauhidi da shirka baina a'da'illahi wa a'da'illahi wa awliya'illah a ce wai a haɗu ga masoya Allah ga makiya Allah wai su zo su haɗu wai su tattauna subhanallah babu wannan babu wannan abinda ake yi shine su waɗanda ba musulmai ba suna da wajen da suka ware na ibadansu da karantarwa mu musulmai muna da inda muka ware na ibadanmu da karantarwa in so muke su fahimta mu dage da karantarwa a masallatanmu da makarantunmu karantarwa ya yada social media ya shiga cikin kafafen sadarwa ya shiga cikin unguwanni wannan ya isa ba buƙatar wai sai mun zo mun tattauna a ba buƙatar haka wai ya zo in tattauna da shi saboda wai a fahimci menene mahangar musulunci akan kaza menene mahangar kiristanci akan kaza a bai kamata ba yanzu kamar yadda muke zuwa mu haɗu a masallaci mu tattauna mu karanta karatu sai mu ji mu cewa wannan karatun da muke yi a masallaci bai isa ba tukunna sai mun je wani taro inda kafirai suka shirya su za su shirya komai su yi sponsorin taron su kawo abinci su kawo abin sha a wajen su kawo nama a wajen su kawo kaza a wajen komai su za su yi wai sai mun je wajen ne tukunna kafin saƙonmu zai isa ai ba zai yi ba kuma barin gaya muku wani abu yana daga cikin ababen da hatta da yawan hatta da yawan iyayenmu malamai masu wa'azi da karantarwa da yawa akwai irin tugun da da yawa ba su hanga ba su fahimta da yawan malamai akan kira su wajen tarurruka da za a tara 'yan boko a ce a zo a tattauna akan kaza akan kaza su abinda suke hanga kwaɗayin mutane su fahimta galibi ba tare da luran kuma da lura da wani irin tugu aka shirya karkashin abin ba ba yi musu bayani fillayen da za su gane ba yi musu bayani billahi da lasu gane so abinda za a zo in an zo galibi za a zo ne a same ka a ce maka to tun da an ga mutane suna sauraron ka matasa suna jin karatuttukanka kana da matasa a hannunka muna so za mu yi taro kaza to za mu baka dama za mu sanya ka a cikin tsari za ka gabatar mana da takarda akan kaza da kaza so hatta abin da za ka faɗa sai an faɗa maka mai ake so ka faɗa irin abin da ake kira hatta irin wani za ka ga 'yan ƙanana-ƙananan ƙanana-ƙananan a ngos da wane ne da wane za ka suna irin wannan gayyatar za ka suna irin wannan gayyatar ni yanzu na shi sha samun kalan wannan gayyatar kullum ni abin da nake fahimta shine ba ma wai wasu turawa su shirya wani abu ba a a ce masallaci ne za su gayyace ni cewa zan zo in yi musu karatu to ni abin da nake ɗauka na tsari na shine ba yadda za a yi a ce ni zan yi karatu kuma kai za ka ban topic ɗin da zan yi karatu a kan shi ba zai yi ba iya abin da ake bayarwa na kofa shine wata gari kaza ne ban san yanayin mutanen garin ba to yi min bayani mutanen da suke kewaye da ku wasu irin mutane ne in har ka gamsu na isa na kai in zo in yi jawabi a gaban jama'a in faɗakar to ya kamata daga jin yanayin mutane ƙwaƙwalwa ta ta nuna mun wani kalan wa'azi ya kamata ne amma sai a kawo maka takarda sai a ce maka to an tsara maka topic ana so ka yi magana ne akan kaza wanda zai kawo maka takardar kuma sai ya fara maka bayani ga irin yadda su mutanen suka karkata ga irin abin da suke so ka yi magana a kan ina jin malamar tijjani gurin tu a cikin tafsirin azumi yana irin wannan bayani da yake ce akwai waɗanda suka zo suka gayyace shi suka zo gayyatarsa lecture suka ce za a yi taro muna so ka zo ka yi mana magana akan illolin fyaɗe da wane ne da wane ne da sauransu sai ce to abinda nake so shine in mun zo wajen to zan ɗauko magana ne tun daga kan zina sai mu iso zuwa kan fyaɗe saboda duk inda ka ga fyaɗe zina ne zina ce a wajen wanda ya zo ga yatin sai ya ce malam wallahi mutanen ba za su yadda ba ba za su yadda ba so abinda suke so shine kar a yi magana a kan zina saboda mafiya yawansu mazinata ne kar ka yi magana a kan zina amma abinda za ka yi magana a kai shi ne a kan fyaɗe kar a ce an tilasta ma yarinya dole a yi zina da ita amma inda ta gamsu ya gamsu to wannan soyayya ce to yahudanci kenan yahudanci kenan to amma kaga alhamdulillah tunda yanzu Allah ya kawo mu zamanin social media duk wani sakon da muke son isarwa za mu isar daga masallaci kuma ya isa ma duniya video ko audio ko rubutu ba wanda ba za mu yi ba so ba mu bukatar sai mun je mun zauna wajen taron da za a nuna mana wani katin kafiri a ce shi ne ciyaman na taron wannan shi ne chief host na taron wani kafiri wannan shi ne a special guest of honor wannan shi ne guest speaker a tara muku wasu kafirai a gabanku a ce wai su ne jagororinku ga ku musulmai da ƙwar'ani da hadithi limaman juma'a wannan bai yi ba bai yi ba bai yi ba wannan kuskure ne saboda haka a nan in an zo za ka ga wanda bai ma san ina addinin ya dosa ba za ka ji ya zaunar da kai ya fara gaya maka ai malam ai mutanenmu suna da kaza a yi wa'azi a kan kaza a yi wa'azi a kan kaza a yi wa'azi a kan kaza saboda a gamsar da kafirai wai abin da ake so shi ne wai saboda kar kafirai su ce kana da zafin aƙida kar su ce kana da zafin addini to a kara makalla in kafiri bai soke ka ba ai ba ka yi musuluncin da kyau ba kenan musamman kana karantarwa a ce kafiri yana jin sauraron maganganunka kuma bai soke ka ba to yalla baka yaki kafircin ba kenan amma in dai ka yaki kafircin da gaske to ba za ku zana lafiya da shi ba watakil babba ne shi a kafircin ya baza kayan hajansa yana samun na cefane sai ka zo ka wargaza to ta yaya za ku zana lafiya da shi amma ya ka nuna masa cewa duk abin da kake kai da shi da kai da shi ɗin ma duka ɗaya ne a ci gaba to ya za a yi fada da kai ya za a yi fada da kai na'am idan maslaha ce ta hada a zo a haɗu ana samun ta'addanci da kashe-kashe da wane ne a cikin al'umma yanzu ba addini ake bukata ba fasaha ake bukata da tunanin ya za a shawo kan matsalar to sai a haɗu da duk wanda aka san yana da tunani da hangen nesa a zo a haɗu a tattauna wannan abu ne da ya shafi duniya abu ne wannan da ya shafi duniya amma abin da ya shafi addini addini a ce wai sai mun zo da kafirai mun tattauna wannan kuskure ne shi yasa kullum yana daga cikin a yana daga cikin abin da ni tun fil azal baya burge ni hatta tsakanin ƴan uwanmu musamman matasa ahlus sunna ko tsakanin ahlus sunna da ƴan bid'a shine yawan kiran muqabala yawan kiran muqabala ana zaune magana ɗaya biyu ka ji an ce ku zo mu muqabala magana ɗaya biyu sai ka ji an ce ku zo mu muqabala kun ji na rantse muku da Allah akwai da yawa yawan manya-manyan shafukan ƴan bid'a da suke da yawo a social media wallahi ahlu sunna ne suka taya su tallata shi akwai manya-manyan shirmammun yan bid'a da ake jin sunan su yanzu suna tashi wallahi ba su ne karfin su ya kai suka yada kansu ba ahlu sunna ne suka taya su tallata kansu duk da sunan me duk da sunan muqabala duk da sunan muqabala wani yazo ya ce ma imamu shafi'i ya ce ka zo mu yi mukabala in ka isa ya ce ni ina addini ne bisa yaƙini kai kuma naka akan shakka kake to mukabala bai zan yi da kai ai in ina kokonto shin ni ne akan gaskiya ko ba ni ne akan gaskiya ba to sai mu zo mu tattauna amma na gamsu ni ne akan gaskiya to me amfani tattaunawa ka ce mun me inda misali yanzu tsakanina da wani ɗan uwa na ahlus sunna misali mun samu sabani akan mas'ala ta fiqh ko mas'ala ta aqida muka samu sabani ni yanzu na gamsu cewa hujjata a addini alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai shi ma kuma ya gamsu da haka to wannan muna iya zama mu tattauna da shi saboda duk abin da zan kawo qur'ani ne da sunna shi ma duk abin da zai kawo menene qur'ani ne da sunna amma in zo in zauna da ɗan bidi'a ina kawo ƙur'ani da sunna si yana kawo mu farke mu farke da mukashafat yana kuma ƙoƙarin wai yana so yayi mu'arada da muqawama tsakanin ƙur'ani da sunna kuma in ji maraina cewa wai za mu zauna da shi wai mu kusan awa ɗaya awa biyu muna tattaunawa da shi in faɗi ƙur'ani da sunna ya faɗi mafarki da ƙarya wannan ai dai zub da darajar ƙur'ani ne zubar da darajar ƙur'ani ne to balle har a ce wai an fita wai an koma kan kafirai ni ina ce Allah ɗaya bayi da mata bayi da ɗa shi yana ce Allah uku yana da ɗa don Allah ya zama yin fahimci juna tsakaninmu da shi kuma akan addini amma akan abin rayuwa ne aina jin da mu da Allah duka mun yi tufaƙin cewa kisa ba kyau zalunci ba kyau kidnapping ba kyau kaza sata shiga gidan mutane ba kyau to wannan duka mun gamsu yanzu in mun zo mun haɗu gaba ɗaya za mu fuskanci yaya za a yi mu tare wannan matsala amma yanzu ni na gamsu Allah ɗaya ne shi ya gamsu Allah uku ne to in mun zo mun zauna yanzu kullum ni zan yi ta kawo hujja shi abin da yake na littafinsa zai kawo hujja ni kuma ban gamsu da shi ba ni ma kuma zan kawo hujja ne na littafi na shi kuma bai gamsu da shi ba to shi shi mu fahimci juna to dole shi sa ƙarshe dole a koma kan abin da malam ya faɗi shine a ce a zo a tattauna a ga yaya za a yi a daidaita tsakani tunda mun zauna ba mu fahimci juna ba to wannan maganar da kace duk wanda yake za kafirci ne karka sake faɗa wannan kai ma na karka sake faɗa to yanzu kowa ya shiru kowa ya shiru shikenan sai a tafi a haka to kaga wannan kuma addini ba zai taba tafiya da haka ba tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshe wallahi da musulmi da kafiri ba ɗaya suke ba sam ba ɗaya suke ba ba ɗaya suke ba wannan tsarin yahudancin ne na demokradiyya ya nuna mana cewa in dai kai mutum ne to duka ɗaya kake da sauran kowa wannan yahudancin demokradiyya hatta cikin musulmai da mutumin kirki da mutumin manza ba ɗaya suke ba ba ɗaya suke ba hatta ƙa'ida ta musulunci ko zaɓen shugabannin nan da muke yi abinda ake haɗawa da malamai da dattawan unguwa su haɗu su cire mutum kamar biyar a ciki a tattauna a ga a cikin biyar nan a zub da mutum biyu saura uku a cikin ukun nan a cire mutum ɗaya saura ɗaya a cikin biyu su sai a tattauna to in ta kai ga an rasa cikin su biyuwa za a zaɓa a ciki kuma dukan sun cancanta to a nan ne sai a ce a yi ƙuri'a wanda yake a cikin su ya ɗora shi za a je a ce masa wane kai ne gwamnanmu yana kuka yana ce baya su amma haka za a tara a ce jama'a sun maka mubaya a dole ka ɗauka amma mu demokradiyya sai ta ce mana waye one man one vote one man one vote eh demokradiyya kenan daka da ƙuri'an limamin juma'a da ƙuri'an karuwa duka matsayin su daya haka demokradiyya take ke sa mu tsakaninmu da ita a koyaushe dai mu ce Allah ya kara mata matsala dun ba abin da ta kawo mana in ba matsala ba ba abin da ta kawo mana in ba matsala ba ba ta kawo mana komai ba sai cikas da damuwa da matsaloli kuma duk yadda za a yi a ce wai za a yi adalci za a yi adalci in dai a tsarin demokuraɗiyya ne ba za a taɓa wannan adalcin ba ba za a taɓa adalcin ba za a ce maka wai democracy government for the people by the people and to the people wannan just mere definition ne na baki amma practically a aikace haka yake ba haka yake ba wajen zaɓe ne by the people mutane su za su haɗu su canka amma wajen gudanarwa fa za a gudanar da shi ne wanda suke elected people ɗin da aka zaɓa to su ne masu gudanar da mulkin ba mutane ba amma in bacin haka in dai demokradiyya da gaske ake yi don mutane ake yi don a faranta ma mutane a rai ake yi da duk wannan matsalolin da muke ciki a ƙasar nan da ya kamata a ce an gama da shi babban matsala ɗaya da ake ta cece ku ce akan ta akan matsalan subsidy na mai in dai da gaske demokradiyyan ake yi don mutane ya kamata in an sama 70% eh ba 70% ba in an samu 51% na mutane kaga 1% da ya karu akan can in an samu 51% suna supporting cewa a dawo da subsidy ya kamata ya dawo saboda ba democracy ba kenan majority carry the vote ai shine democracy to amma yanzu in ka tara kasan talakawan wanda suka bilayi suka dangwala ƙuri'a 100% ɗinsu na masu hankali a cikinsu sun tafi akan cewa a dawo da subsidy nan da aka cire amma ya yi bai yi ba bai yiwu ba har mara hankalin ma to ka gani shugaban kasan da aka zaba ana cewa tsohon shugaban kasa ya masa handin over ya yi speech tun kafin ya zauna da kowa ba wani dan majalisar da ya zauna da shi tun kan ya shiga ofis maganin da yake nan no matter how you will protest we must remove subsidy wannan shine abin da ya faɗi duk zanga-zangan da za ku yi duk ku gama amma dai subsidy nan sai mun cire mana tuntuni ya san cewa cire subsidy zai jawo zanga-zangan amma dai za su cire to zanga-zangan ka an yi ta yi eh to to mutane ai ba su taba fahimtar wani abu ba ai ba taba zanga-zanga na limana ba ai ba da taba yiwa ba ina za ka haɗa zaman lafiya da tashin hankali waje ɗaya ita zanga-zanga fa tashin tashina ne limana kuma kwanciyar hankali ne to ina za su haɗu gu ɗaya ai ba zai taba yiwa ba kuma duk yadda zaman lafiya yake tashin hankali ɗan kaɗan yake wargaza shi in kana so ka fahimci haka ka samu bokiti kato ka cika shi da ruwan sanyi in ka samu tafasashen ruwa kofi uku sai mai da shi na zafi haka ne kofi uku sai mai da shi na zafi to haka kwanciyar hankali da tashin hankali yake duk yawan kwanciyar hankali in tashin hankali ya dugo a kansa jirkita shi yake jirkita shi yake to wannan tsarin da ake kai na demokradiyya mummunan tsari ne mummunan tsari ne da kasar an ce an samu yanci da an zauna a cikin bautan ma ya fi sauki yanzu yancin mai aka samu a kasar to shi yasa demokaradiyyar wai sai ta ba da dama a ce wai da musulmi da kirista a cikin kasan duka ɗaya ne kowa kawai ɗaya ne tunda tsarin gudanar da kasan ma tsarin yahudanci ne tsarin yahudawa ne bisa lalura muke zama a cikin wannan kasar wallahi Allah kai mana afuwa wannan zaman mu a cikin wannan kasan karkashin wannan gudanar wallahi lalura ce Allah ya mana afuwa ya kawo mana canji mai albarka saboda haka wannan abin da ake daukowa na addini na batun cewa wai a tattauna a haɗa kan addinai wannan ya saba makarantarwar musulunci wannan shi kaga damuwa ce ai ba zai yi ba na'am mm mm mm na'am mm na'am
farko suna magana a kan rage aiki
mm amma magana suke suka fara cikin da wanda yana magana duk suna fulla da a ayaba ya yi nan aihuwan aihuwan mariya na'am suna kawo ba a kan aihu kasa amma za a ne da ya yi wato ne kokarin a yadda za a rage aiki mm to suka zo gaskiya muka ƙaba da su suka rarraba ma kokarin karantawa suka da da zaka ce gaskiya wannan kuma wannan ba ma ciki aka tafi da shi ba a karɓi wannan ba sai daga Mm.
baya sai akan magana a wannan shi ma ya suka fito da shi a gane da shi akan magana eh, magana a duniya na'am
sai suna magana cewa to yanzu su fito da wani magana yanzu ƙungiyoyi su zo a ba su taimako su haɗa addini saboda haka ta ma so kawo takardu na matakin mallaka suna nan a wurin mm cewa da da da ba su taimako ko da motoci da su zuwa wa'azi
na'am Minista mala kowane kungiya na kokarin a addini ne ko kowa. Nan ma aka hanga a hanga da aka yi. Ai gaskiya ya gode ya gode ba ka taimako ka yi addini ka shi gode. To ka gani suna nan ne fahimci yadda suke ciyarwa suke kokarin tusawa. Kai hatta ma maganar kwangila ma sun kama kungiya da ta karɓar kwangila tana yin Mm.
kasu domin
ayyukan da'awa gaskiya ne to kaga mu yanzu ta yin da wannan zai mana illa na farko shine waɗanda Allah yake ba su dukiya cikin musulmai suke ma addinin ruwa inda a ce wato su abin da suke hanga shine addinin musulunci yana cikin talauci da bukata kuma musulman suna da shi amma ba sa yi so yanzu za a zo masallacinku a samun watakil za ku yi sallah ba mai a janareta za ku yi karatu ba mai a janareta kuna so ku je karatu babu kaza watakil a samu cewa kuna so ku je da'awa watakil ma masallacin ma ba mota watakil akwai motar amma babu mai ko wani abu makamancin haka to yanzu me za su yi muku wajen su ja hankalinku shine sai a zo a kawo kuɗi a tara jama'a a ce to jama'a ga ƙungiya kaza nan su suka ba mu kuɗin sayan motan ɗaukan gawa su suka ba mu kuɗin sayan motan da'awa a daidai lokacin da wani musulmi yana nan yana sallah a masallacin da naira miliyan ɗari kaza a cikin akaunin shi to wannan shi sa su za su hangi cewa to me musulmai suke bukata yanzu shine taimako da kuɗi to bari su tawo a haka amma in ba haka ba waɗanda Allah yake ba su arziki cikin musulmai ya ci a ce mutum dukiyar sai ga cewa na ɗauki duk wata matsalar da take cikin masallaci ya kamata a ce masallatanmu sun wuce sa kwando da sunan neman taimako ya kamata a ce mutu masallaci sun wuce haka ya kamata a ce masallaci suna da garantin cewa kaza ya matsala kaza ta faru to suna ji a ransu cewa akwai wani a cikinsu wanda Allah ya bashi wanda kai tsaye za su je su ce masa muna da matsala kaza ya ce shi kenan an gama amma ba mu haka ba mu haka Wani malamin da na yi jiki na ya sanyi tun daga lokacin da aka gina Sultan Bello Mosque.
Mm.
Dubu arewa na duk masu kudin arewa na sai da ahin fito daga Lagos su zuwa gina masallaci. Dubu ɗan arewa.
to Da kuɗi kamar da kashe su nan Kaduna Kano da sauran wurare. Aka rasa wanda zai zo da zuba kuɗi sai da wani daga Lagos.
to ka gani ka ga yanzu yanzu wannan yanzu wannan shine shine babban shine babban abin da yake ma musulunci illa shine babban illan mu saboda haka Allah kuma ya gaya mana cewa innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah kafirai suna zuba kuɗi tsababa saboda su hana mutane fahimtar addinin Allah ko menene zaka yi za su yi maka za su bukace ka ko me zaka bukata za su yi maka in dai suna bukatar ka bar addinin ka to wannan ita ce matsalar da ake da ake fama da shi masallaci babu in musulmai sun ce mun kafa gidan marayu ba masu sponsor babu saboda haka karshe dole matsala za su baku dole dole matsala za su baku haka karshe dole wasu wata kungiyar kiristoci ne za su zo su ce ku zo mu dauke ku mu mu dauki waɗannan marayu guda uku ce marayun ku mu ba ku ku ba mu mu za mu je mu kula da su to ya taso a gidan godwill da ingozi ya kake tsammanin zai yi ɗabi'u da ibada irin ta muhammadu da abdullahi ai ba zai yi ba ai ba zai yi ba to fa wannan ita ce matsalar mu wannan ita ce matsalar mu inda a ce mun toshe wannan matsala to da duk za mu fahimci cewa su za su fahimci cewa ashe fa ba su da wata kofa da za su shigo ciki ta kama musulunci farmaki amma galibi yanzu ina gaya mana kamar yadda na faɗa wani hatta waɗanda suke da sunan addini da wa'azi ba su fahimtar wannan tugun ta yawa za ka ji an ce maka an kawo wani foundation daga ƙasa kaza ta zo ta gina muku masallaci ta gina makaranta ta gina kaza ta gina kaza ta gina kaza in ba ku fahimce su da kyau ba to da ƙarshe sai ku fahimci cewa wata manufa ce maƙarƙashiya a ƙarƙashin ƙasa in ba waɗanda za ku fahimce su cewa da gasken gaske akwai waɗanda da gaske taimakon addinin ne a ransu eh da taimakon addinin musulunci akwai waɗanda haka suke akwai waɗanda sai kun fara da bincike sai ku samu masu sponsoring da masu kula da abun duka yahudawa ne duka kiristoci ne to ƙarshe sai ga cewa in sun zo yanzu sun zo sun gina masallaci sun gina makaranta sun gina kaza kun isa goben sun gayyace ku taro ku ce ba za ku tura wakili ba ai ba zai yi ba in an yi magana ce to masallacin da kuke sallan kuke karatun ma mu muka gina makarantar da kuke koyar da yaran naku mu muka gina daga yanzu mai za su yi shine tunda su suka gina makarantar to yanzu za su kawo muku bakansin malaman da su suke so su karantar a makarantanku dole kuma ku ɗauke su so su wa'annan malaman me suka zo yi ba fa sun zo koyar da yaranku ba ne sun zo yi ma ubannin gidansu aiki ne haka ku kuna ganin cewa yaranku suna zuwa boko a tashi karfe ɗaya su tafi islamiyya su tafi kaza su tafi kaza lokacin da malaman islamiyyan suke gina aƙidan musulunci a zukatansu su ko wa'annan suna gina aƙidan kiristanci a zukatansu bari mu ba mu wannan a ƙarshe akwai wata mata da ta zo daga ƙasashen kiristoci a matsayin a aka ɗauke ta a wani wata makaranta a cikin ɗaya daga cikin local government ɗinmu na nan jihar Bauchi a matsayin malama mai karantarwa a makaranta aka zo za a shirya irin speech and press giving day da ake yi a ƙarshen session na makaranta ya kamata ta yi ma yara rai hazal ɗin abin da za su gabatar a wajen wannan taron balan sai ta samu wani cikin yaran yara guda biyu ya sa mai wannan lauya ne sannan pasto ne shi wannan kuma limamin juma'a ne sai aka sanya ma shi wannan wanda aka ce lauya ne pasto ya fito a haiba mai kyau fesfes duk wanda ya gan shi zai sha'awansa shi kuma wannan limamin sai aka ba shi wata babbar riga dukunkunan niya ya fito a wulakance to yanzu in ya fito abinda mutane za su fahimta shine yanzu wannan so take ta nuna ma jama'a cewa shi duk limamin musulmai wulakantacce ne shi amma pasto fa shi bai zama cikin wulakanci haka take so ta nuna ma jama'a haka yanzu yaranku da suke da kuke so su zama ladanai limamai ya ga wannan ga dunkulalliyar babban riga ta yi squeezing tana warin datti wannan kuma gashi da kot ɗinsa a goge wandonsa guga ya tsaya ya za a yi wannan limami ya ba sha'awa ba zai yi ba so dole shi ma a ransa abin da zai fara shi ne shi ma ya zai ya fito face-face irin wancan pastorin dole shi ma abin da zai kenan wallahi sai da wani a wajen taron ana ta dariya tashi ya ce jama'a wannan abin fa ku tsaya ku ji ba fa abin dariya ba ne wannan matan illa ta yi mana wannan matan illa take so ta yi mana tun sai ka ga cewa wannan wanda suka turo ta su ne masu sponsorin makarantar ba su ba wa makarantar kuɗi to ya za su yi da ita dole haka za su karɓe ta Allah ya samu dace Allah ya gyara mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته